أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهزري لنا بهذا المحضر والتاتي في بنظرة تاتي لنا بزفر زام بدي شيخ مو سيدي محمد dan shehu Abdullahi Jejiba Allah ya tsawaita mana rayuwansa ya ƙara man lafiya wanda shine alƙalamin faila a wannan zamani magajin wancan alƙalamin faila sayyidi shi ya haɗa mana tafsirin nan na shehu radiyallahu anhu ko bai kome ba sai haɗa mana tafsirin nan ya isa shi ya haɗa mana wa'annan littattafai guda goma wa'anda sun ishe mu a faila duk da faila yanzu ma aka soma yana gaya mana akan zancen masoyi da wanda ake mai san da wanda ake san da soyayya to yanzu zai gaya mana zancen waka ta shehu radiyallahu ta'ala anhu alfasulun rabi'u ashara fasali na goma sha hudu a shi'iru inda shehu ibrahima radiyallahu anhu waka a wajen shehu ibrahim allah ya ƙara yadda a gare shi min ahammi yana daga mafi girman tasiri na wasa'ili ta'abiri wasa'ili hanyoyin ta'abiru magana wa ablagi mafi kai mutuƙa na asalibil kalami asalibi hanyoyin alkalami magana dai inda al'arabi wajen larabawa to muku addinin mu mu gaba ɗaya mu mabiyan larabawa ne tunda qur'anin arabiyan annabi al-arabi shehu ibrahim ya ce duk musulmi ma ba larabe ne to yana daga kaji mafi tasirin hanya na magana da mafi kai mutuƙar dai a salibi hanyoyi dai na magana a wajen larabawa huwa shi'iru shine waka da waka suke isar da saƙonsu fa'izan faradal hadasu idan wani lamari wanda ba a saba ganinsa ba ya faru, ya ɗayaita ma'ana ya faru, bil ihtimami da kula a shaksi na wani mutum. Idan wani mutum wani abu ya same shi wanda wannan abun bako ne ba a saba ganin irin wannan abu ba, to kaga yanzu wani abu ya same shi wanda ya kula da shi kenan ko, to da waka zai isar da labarin da komai. Wasta hawaza, shi wannan abin da ya faru wato ya yi rinjaye ala shawaridil kalbi a bisa bakin tunani da ɗaiɗaikun tunani na zuciya wannan abin ya sa kuma zuciya sai ta saƙo tunani da ɗaiɗaikun tunani wata rasada ya tsare a wabidul fikiri masu toma ɗin wato tunani namomin daji suna da toma su Allah bai hore mana su ba namomin gida su ne suke da kankan da kai su da amma tsaurin kai da da da ji doki ma wani zubin in ya toma sai ya ki jin linzami hmm? in ya abu to wato suke tsare a wajidul fikiri masu toma din nan bakin tunani to in larabawa irin wannan abu ya same su wanda zuciya ta dinga aiko da abubuwan da suka kasa shi anaku lahu sai su durkusa sai su durkusa masa marakibal da abun hawan waka to waka ce za ta isar da wannan sakon waka ce za ta nuna akwai wani abu ita za ta yi maganin wannan wa kullama tarabba'a hubbun duk lokacin da soyayya ta tarabba'a ta zauna zaman kuma irin zaman sarakuna nan da ake cewa ta matela a tankwashe kafafuwa ta matela ko ku a ce ta bararraje ko a ce an bararraje. To duk lokacin da soyayya ta bararraje, alaɗa na fisil kalbi, alaɗa na fisa a bisa shimfiɗin alkalbi zuciya, soyayya ta kame zuciya. Wana marikin fu'adi, soyayya ta yi matashi, wato ta tashi kishingida, alana mariki a bisa matasan alfu'adi zuciya, wata mallakal mashaira, soyayyan nan ta mallaki duk wani sannai na mutum duk wani sani nasa wasta abadal a harara soyayyan nan ta bautar da ya'ya ya ne amma zai ga ya zama bawa bai damu ba soyayya ta gama da shi wasta sigaral akabira manya ne amma yanzu ga sun zama ƙananan yara soyayya ta mai da su shehu radiyallahu ta'ala yake cewa yana magana saraliya ɗaya kun mai mata za'iru wa bakara ni wajdun alal jismi za'iru ne ne tabajjat fahamal qalbi min raki sagariha wa raki hududin min al fawatiru fa innahuma la sahirani tazahara fa qalbi amala والجموع بوادر فلا تعجبوا من صبوتي kada ku yi mamakin wannan soyayya ta amana inda kibra fi bayan na tsufa fa asabba lil hasna'i qabli akabiru kafin ni manya ma sun so kyakkyawar nan suna tsofaffin suka dinga wannan soyayya sai ba ka san kyakkyawar to bare masoyin nata na gaskiya ya zo wasta sigaral akabiru wato manya suka zama ƙananan yara ta kaskantar da su wa asbahat me hamasatuhu raɗa soyayya ta zamanto saihatin kururuwa da abin a boye ake yi boye ake malam sai ga soyayya ta sai ga kururuwa ta fito saihatin kururuwa maduwiyatan mai ƙara fi mukaffaratu sauti kuma alasfiqa ai kaga abu ya so ni kenan ko in kaga kana mallaka soyayya kana boye ta kana kaza har yau akwai wani matsayin da ta kai amma in ta zamanto babba ita za ta mallake ka to in dai laraba suka kai wannan matsayi duk waɗannan bala'ai suka faru saboda soyayya istanjadu sai su nemi taimako bil qawafi da waka kafiyoyi karshen wakar amma wakar ake nufi wa bil ajazi da baitin karshe rabin baitin karshe na wakar in mai baiti biyu ce to rabin baiti na biyu waƙar da ake nufi wal ashqari da rabi na farko na waƙar waƙar da ake nufi ko ko tashiri idan waƙa mai baiti biyu ce kai kuma za ka daɗa ta to sai ka zo da baiti biyu daidai irin ta in ka ka baiti ɗaya na wancan sai ka ka baiti ɗaya naka sannan ka ka baiti ɗaya na wancan ka ka baiti ɗaya na ka yi mata tashiri kenan to duk sai su nemi taimako da waƙa dai ma'ana yawa wal ashari liyastajinu domin su karu biha da waƙan nan awwalan da farko bidda wato kishiyan kawabi sulhubbi da nau'in nan na soyayya abin da yake danne ka a mafarki ka kasa motsi din nan to soyayya an ta danna mutum haka ya shiga gada to wato da nau'in nan na soyayya allati wannan da la tarhamu ba ta jin kan wanda ta damka ita soya ba ta jin kan wanda ta kama kowaye wali yursilu ma'ana ba ta tausayin sa kowaye shi wali yursilu ma a sai su dinga aiko tare da ita zafaratin ajiyar zuciya la yatiku ta'diyataha da ba wanda zai iya ba da ita ta amanatin kaman amana ita soyayya ila ahliya zuwa masu ita wa ila masahatin zuwa fadin ƙasar soyayya la ta'riful hudud da bata san iyaka ba ita soyayya bata san iyaka ba ita yawa illa shi'ira sai waka waka ce kada za ta yi dan so sama dan wani waje ka ji dai dan kaikayi haka majnun lela yace ba komai ne yake sa muke yin wakar ba sai dan magani sai dan wai mu dan sha magani wai kaman ka dan sha magani da za a ce yanzu ya dan yi relief kadan alhubbu soyayya huwa rabi'u shine dan jinjirin nan allazi abatul murbiatu wanda masu shayar da jinjiri suka ki daukansa allawati waɗannan da ya hasna suke nema anis anis sara'i su arziki suke nema min kila da sadihin da nonansu su suna shayar da nonansu ne don su samu arziki to shi ko wannan yaro ba shi da koɗari shi ko wannan ɗan jijiyar shi da koɗari. Walan ta ƙabilhu ba wacce ta karɓi soyayya na illa sa'adiyatu sai sa'adiya a sa'idatu mai arziki mai arziki ma'a tare kuma da annahu shi jinjirin nan yatimu maraya ne wa ahluhu masu shi mukillu na ba su da komai a hannu kullum haka soyayya ta halaran Allah take harkar nan ta Allah ta kaza kaza kaza sai ga Allah ya kewaye ta da abubuwa yan neman amfani ba hanyar su bace su yan neman amfani suna can amma halimatu sa'adiya wadda ita ma an kita saboda talaucin ta ita ma an kida ga wani kuma an kin saboda talaucinsa to talauci da talauci sai a haɗu yanzu yanzu ya ga arziki ya abu ba kowane gaula ne yake ɗaukan faila yake ɗaukan abu ba a'a za ga kowa wajen dai amfani ya ba ya sai da nonansa dai ya ɗan samu wani abu nan aka bi nan aka bi illa annahu sai dai cewa shi wannan jinjiri qadaruha shine hukuncin da Allah ya mata nata ne wa hiya qadruhu ita ma tasa ce mun gode Allah mu na faila ne ita samu ce yauwa she ko ba da mu ake ba yauwa mu ne yauwa masoyin nan shehu to shine alqadar shine hukuncin wannan jinjiri jinjirin ma shine hukuncinsa haka zalika shi'iru haka nan waƙa ma'alhubbi tare da soyayya. Sagira ni nar albuhuma ya laita annana ilal yaumi lan nakbir wa lan takbir buhamu. Majnun Lela yace sagira ni muna ƴan yaran mu ni da Lela nar albuhuma muna kiwon ƴaƴan tumaki ƴaƴan awaki ka san yara ƙanana ya ba su ƴan awaki ƴan ƙanana sai su abu in zannan muke soyayya ya laita annana ina ma cewa mu ilal yau mu har yau lan na kabir ban girma ba walan ta kabirul buhamu ita ma yan tumakin ba ta girma ba ina ma har yau muna nan masu kiwon tumakin mu a yanzu gashi na girma lela ta ga ga an raba mu wani ya taso shi ma yana son lela wa inna ni la fi giratin liman yarumu muhammada ko to ina ma har yau ana gaibin nan in ji gausi a'a sai an zo abada tu lihaza sabida haka ta'aqa da Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim radiyallahu anhu suka kulla alkawari ma'a shi'iri tare da waka ta'aqudan kulla alkawari takafala shi'iru ita waka talamunta bi mujibiha da hukuncinta bi annahu cewa ita wakar yafi bi tawsilil amanati zai cika alkawari da isra da amana kamilatan cikakkiya da amana da Shehu Ibrahim ya dora masa wallahi zai isa cikakkiya illa an yi haɗa bi sai dan an kewaye shi kuma an gama da shi sai dai an gama da shi wata kafala shehu shi ma shehu ibrahim ya la'amincewa waƙar da shi'iri ga waƙa annahu la yuhammiluhu ba zai dora waƙar ba illa risalatul hubbi sakon soyayya kawai zai dora mata ba wani abu illa la yuhammiluhu ba zai dora waƙan nan ba ko yawwa illa risalatul hubbi sai so wato wato sakon soyayya ila asalin hubbi kuma zuwa asalin soyayya shi ne san annabi sallallahu alaihi wasallam shi asalin soyayya ko san hadara din ko shi da duk wata soyayya da ka gani ko ta mece ce ramzi ce riga ce ta wannan asalin soyayya ba wanda ya iya zuwa ya can asalin rigar da ake bi zuwa ya je abu to don haka kowace soyayya kaka wulakanta ta da haka annabi sallallahu alaihi wasallam haka sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya soyayya har ya mutu abin ya fi karfin sa har ta kashe shi to yayi shahada dan aljanna bai ce soyayya kaza ko soyayya kaza ba to ya dai malamai suka ce to in abin da ka ji kana so ba na kirki ba ne yauwa ba na shari'a ba ne to ka taɓa amma dai ba za ka iya hana kanka soyayya nan ba ka rufe ka danne ka bi shari'a kai komai ko da abin zai kashe ka kowane iri ne kai shahidi ne kai aljanna ne saboda asalin soyayya to idan asalin hubbi wa marta'il qalbi da tausayin zuciya habibihi masoyin shehu ibrahim in abadas wa habibullah masoyin allah azalat sayyidana muhammadin shugaban mu annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama tsiran Allah da amincin Allah sabbata a gare shi ko yawa aka faɗi ismul martabati hawa fa kullu minhuma bi awad bi wa'adi kowannen su ya cika da alkawarin da ya dauka waqa ta cika alkawarinta shehu ibrahim ya cika alkawarinsa suka cika innal karima iza hamaltahu hamala shi babba in ka dora ma aiki sai ya dauka wai dama an ce babba juji ne komai ake shara masa in dai kana so ka zama batu komai aka dora ma dauki ba komai girman naka ne ya jawo ma to ga babba ya dauka ga babba ya dora babba sai a tafiya ashiru waka inda Sheikh Ibrahima a wajen Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu waqifun bil bab tana nan sai kofar ɗakin sa tana nan tsaye multafiqun bil janab tana nan damfare da jikinsa sasanninsa ana tare mu'uridin kidimati tana bujiro da taimakonta kowace shau ya ce hmm ta ce hmm ya aka yi ai alkawarin mu na nan faɗi mu ji ko ko me kake so in isar kullama ka ɗara ka'irin duk lokacin da zuciya ta yi maganarta magana ta bayyana wahamasa ta yi raɗa zuciya ta yi raɗa kunnan ya gane mai zuciyar nan take cewa waka za ta ce to bismillah sai ba sai ta fito ta faɗa wa zakara zakirin duk lokacin da mai ambato ya ambato wana basa ya ɓoye waka yanzu za ta ɗauka falam ya taqayyad bil munasabati waƙoƙin nan ba ta tawaya ta tsaru ba da wa'yansu damammaki ai wai sai an samu wata dama sannan za a yi ta ko sannan za ta kai saƙon shehu ibrahim wannan waka ta fi ƙarfin haka ba sai an samu wasu damammaki ba walam ya tarabbasu dawa'ira kuma waɗannan bai jira wa'yansu masibu bil muhdasat da wa'yansu abubuwa faru ba ce a sai wai an yi mutuwa ko sai wani bala'i ya faru sannan za ta za a yi waƙar marsiya ko za ta yi kaza kaza ba dai wannan waƙar da aka yi alƙawari da ita ba bal bari kullama zakara shehu radiyallahu anhu duk lokacin da shehu ya tuna Allah ya dada shi ya tuna wa Rasulullah sallallahu alaihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai washe ne aka manta to waka yanzu za ta fito istada atil qarihatu sai dabi'ansa maza maza ta nemi rabbata shi'ir sarauniya waka to to alkawari alkawari alkawari sai da balki radiyallahu anhu ta ce wani zo in waka ta taso falin magani shehu zai tsare falin magani shi zai tsare a rubuta waka a ciki ai dama an yi alkawari dan haka ka ai mamakin yawan waka ai dama alkawari ne kaji wa huwa zakiru shi mai ambato ne ga manzo Allah a kowane lokaci lahu da'iman wa mutazakkirun lahu da'iman mai tuna shi ne a kowane lokaci wa manta shi تذكرت لا أني نسيت محمدا يرتل ذكر الله والسر كالألن تذكرت لا تنا annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya anni nasitu Muhammad ba wai dan na manta shi ba wai dai dan ji na ce ba wai na manta shi bane yuzatilu zikirallahi yana karanta ambatan Allah Qur'ani ko zikiri yazkurullahi fi jami'a hayani yana karanta Qur'ani wa sirru kal alan boyan annabi kaman sararin sa yake yanda yake jazaba karatun na a sarari ya shiga duwatsu ya shiga mutan maka suna cewa wannan aljanni ne da shi inda ba iya shiga shi ya shiga saboda yana karanta Qur'anin Allah tabaraka wa ta'ala ko yana zikirin Allah kul Allah shi zikirin zikirul fardi aka bashi Allah ya ce masa kul Allah kai ka dinga ta Allah Allah Allah Allah ثم ذرهم في خوض يلعبون شي ذكر النبي كنا ذكر الفردي ذكر بايلا دينا الله da waliyan kafin shewa ai ba za iya yin sa na annabi ne sallallahu alaihi har gobe ma nasa ne koyan annabi kaman sararin sa ne wa kullama fakara duk lokacin da shehu ya tunani fil istima'i cikin haduwa da rasulullahi sallallahu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tazahamat ala babi sai ka ga tana rige-rige a kofansa amiratul ashqad sarakunan waka baititika sarakunan baitika ne za su ga suna rige-rige a bisa kofa yanzu haka baitoci na fitowa wara batul a ajazi da wato sarakunan dai rabin baititika na ƙarshe ɗin da na farko wancan wa huwa ma'ahu kuma wai washe aka manta ne manzo Allah yana nan tare da Shehu Ibrahim da'ima kowane lokaci la yufariqu bai rabuwa da shi فداء الذي أعيا الأدب امتثال من يواصلني في كل طيها ومربئي فدائي تشوتاتا الذي أعيا الأدب ودتفك أرف اللجتوتي امتثال ربوة da man yuwasilini wanda yake saduwa da ni a sade yake da ni da'ima a haɗe yake da ni da'ima to cuta a ce an rabu kuma ba a rabu ba dama an ce ita waka kullum a cikin warware juna take ana tare ba a tare ana tare kuma ana kukan ba a tare an samu kuma ana kukan ba a samu ba to da ba ita waka hukuncin ta daban Allah ma tabaraka wa ta'ala da ya tashi magana waka hukuncin ta daban yayi mata wa shu'ara ya tabahu humul gawun alantar annahum fi kulli wadin yahimu wa annahu yaquluna ma la yaf'al suna faɗa abin da ba sa aikatawa kaka je wajen za a kama su da laifi wani mawaki ya zo gaban wani kalifa haruna rashid ya dinga tashbibi yana faɗan wata mace yana cewa na yi kaza da ita ya nuna ma aishi ya sadu da ita ma kaza kaza ga alƙalin alƙalai a zaune ga wazirai sai kalifa yake to aishi kenan alhamdulillah alƙalin alƙalai mutumin ne yana da aure kuma ya ce ya yi zina ya ce ya sa da matan nake ce an ɗaura aure ba ai ya yi kiraji sai kashewa kawai akai a kawo takobi da fata maza maza wanda za a shimfiɗa a datsa kansa a kai mutum ya ga ce wallahi wallahi ban yi ba kai ka faɗa ba ce Allah ya kubutar da ni ce ina ya kubutar da kai ce ko annahu ya gulu na ma la ya falu ce ku ba shi dinare dubu ba dinare dubu to kaga da an ce ana tare kuma ba a tare lafiya kalau wannan yaren waka yaren soyayya waka ne to mai wasu wanda yake sa'ada da ni fi kulli taiha a cikin dukkan daji wa marba'i da gida gida da daji ko gida da dawa ana tare sallallahu alaihi wasallam wa kullama arada duk lokacin da shehu yayi nufin an yi kuliya ilaihi bi zati damiri yayi masa asiri da abin da yake cikin wato cikinsa cikin zuciyarsa waya busuhu ya yada a gare shi fi giyabil wushata abu safakuwar yan gulma ma a jaza an halli abin da ya kasa ɗauka sabiru dutsen sabiru duwatsun da akwai su wanda aka ginin ka'aba da shi an ɗan ebo shi ma to abin da shehun na yake ɗauke da shi abin da ko sabiru ba zai ɗauka ba na soya to duk lokacin da yake so ya ɗan ga ya wa masoyin nasa kana shi'iru asma'an kunnan waka yana na yanzu za ta ce naji naji yanzu yanzu za ta zubo wa absaran idan jinnan ta tana tana kallon shehu ki motsi dai kawai na san me kake nufi wa alsinatan duk harshe ce waƙar yanzu za ta zo wato hidadan mai kaushi kuma mai kauri ka iya faɗa abin kama ƙala sha'ir kamar yadda wani mawakin ya faɗa yake cewa إذا ما بدا الليل فكل أعين وإن هي ناجني فكل مسامع mutum lela kira ita idza ma badan lela in dai lela ta bayyana na ganta ma kulli a ainin duk gaba daya na zama nake ido ba wai idan kai ko a dukka na ma na zama ido ba dai lela ta bayyana ba to duk gaba daya ma na zama ido ka ji soyayya kira wa in hiya na in dai magana da ni ko sai mu na sai magana fa kulli masam dukkana na zama kunne kaka ce da kunne nake ji da dukkana imana wani wani faida sufi irin masu bauta a cikin duwatsu ya ce an ce annabi Musa yana magana da Allah ya zai ce masa kai ta ina kake jin magana ta sai ce ta dukkana yace to kai magana da shi yace lalle kai magana da shi hada ka ce ta dan wani waje ka ji damu to kaji yanda waka take a aɗa radiyallahu anhu shehu Allah ya ƙara yadda a gare shi ya bayar lish ya ba wa lishi'ir ga waka haƙƙahu haƙƙinta fi kulli janibin ta kowane sashi ya ba wa waka haƙƙinta min jawanibihi na daga sasanninsa almuta'addidati mai yawa din nan amma a cikin soyayya dama shine alƙawarin wa kulli ba'isin duk wani sababi mai jawowa a yi waƙa min bawa'isi daga sababansa almuktalifati masu yawa shehu ya ba wa waƙa wannan bangare illa janiban wahida sai janibi guda ɗaya tak shi da shehu bai ba waƙa ba lan ya talafu shi iris ita ma waƙa ba ta nema wajen shehu ba mina shehu daga shehu radiyallahu anhu li'annahu domin wannan bangare lam yakun min bunudi ta'aqud baya daga cikin nassin alƙawarin nan da aka yi baya daga ciki almusuki wanda ya riga bainal isnain tsakanin mutum biyu waka da shehu wa huwa al shine zage zage zambo ba zamba a ciki fa shehu radiyallahu shehu ibrahim lam yahaju bai zage zage a waka bai zamba ba li'annahu domin shi lan yara illa rasulullah bai gani ba sai annabi to ra'ayi wa zamba ai ga ba sai annabi allazi kanat awsafuhu wanda sufofinsa duka shi manzon Allah din nan sallallahu alaihi wasallam wa ma'asiruhu da ayyukansa abubuwan godi yabo wa akalaquhu da ɗabi'unsa wa ma'asinuhu da kyawawansa din nan aina sheki shine idan shehu wa qalbahu shine zuciyan shehu wa lisanahu shine harshen shehu wa sam'ahu shine jin shehu hmm? ai kun je shi ma ba lela ta zo duk sai zama to duk ɗabi'o'in manzo Allah da kyawun manzo Allah da kaza kaza shehu yayi nawafil da khairi cikin manzo Allah sallallahu alaihi manzo Allah ya zama idansa idan shehu ya zama zuciyan shehu ya zama harshen shehu ya zama jin shehu ya zama shehu gaba daya ya kwace shehu duk abin da aka yi ba cikin manzo Allah sallallahu alaihi sai ka gani a wajen shehu nan dan ga inda manzo Allah ke tajalli ya kwace wannan a ce ka nemo shehu Ibrahim an haɗa ka da wahala ma arafa al-ayyam rafi wa ma darat al-ayyam kwanaki bata san gidan dajina ba wa ma darasu bata san sunana ba musakanta Ahmad Kadina ko ko tantasa tartu na buya min da hari ga zamani na gaba ɗaya ne wa zamani na burin burin da daha Muhammadin da daha Annabi Muhammad annan na shiga na buya tantasa tartu an da hari bi daha Muhammad wa man kana lil muktar duk wanda ya zama na manzo Allah ko ko man kana muktar duk wanda ya zama muktar dan ya buya cikin sa yanzu babu shi hadisi ne wanda duk ake ta masara nan ko na man adali waliyan faqad azantu bukhari yawa kuma kare mu kuma fakka a to shi kenan wanda ya zama ba shi sai manzo Allah ya zauna lafiya da ka taba shi Allah annabin za a taba amma arafa al-ayyamu rabbi wa ma darasu ma ce ko kwanaki ba ta san gidan da jina ba kaji duk wannan tawaga da ake a tafi kaulaka amma a san gidan da jinsa ba radiyallahu anhu ko ba a sani ba wa ma darasu ma ce ba ta san sunana ba ba sunana Alhaji Ibrahim Kaulaka Musa kanta Ahmadu tun da na zauna cikin Ahmadu zama. Ba Ahmadu wannan Ahmadun fa sirrin zati, sirrin zati ne. Wa zati ita ba zati nan sirru ha sirrin ta Ahmadu ta sawa ala idraki jaldu wahina da mai karfi da rana duk sun yi daidai a bisa san Ahmadu din nan. Bare kuma a tsallaka zancen zati din nan, ai babu kuma. to in ka zaga aka je zancen za ka je ka so mu bi kan ziyatun kaskuntu kabla ta'arufin kafin kan mu kuma shiga wani abu to eh za a so insha Allah insha Allah to kashi yanzu shine idan shehu zuciyan shehu harshen shehu sam'ahu to shi ko manzo Allah da ya zama hakan na shehu fa kaji shi jalilan manzo Allah madaukaki ne mai girman daraja ne ya kaga tajallinsa kamilan cikakke ne wahiban mai baiwa ne, mutafaddilan mai kyauta ne ba tare da wata illa ba tare da an masa ya rama ba, bazulan mai gwaɓaɓa kyauta, ma'ana mai ba da ita ta yawa, aɗufan mai tausasawa ne, ra'ufan mai tausayi ne, rahiman mai jin kai ne, jazulan nada mai girman kyauta ne sallallahu alaihi wasallam basimal muhayya mai murmushin fuska mutawazi'an mai kankan da kai la mutaraffi'an ba mai daga kai ba muhibban masoyi ne manzo Allah mahbuban abin so ne zakiran mai ambato ne maskuran abin ambato awwalan farko ne akiran karshe ne zahiran sanadi ne batinan ne to duk haka aka tajalli ga ga ga masoyin ففي ذلك يقول أتين ولا يشوف يكتوا ولم أرى شيئا غير وجه محمد فما غير وجه الهاشمي بجميل ولم أرى شيئا بنت ولا أبو بكر غير وجه محمد سيفسك عن محمد فما غير وجه الهاشمي بجميل بنت فسك من ذا الله قاتل شو أي شيء فسك من ذا شو أمر أيوة رضي الله عنه ya shiga ɗakin mai haihuwa mun rufe sunanta saboda iyayenmu ne ya shiga ɗakin mai haihuwa yace ina ɗana ta ce in gashi nan sai dai ba shi da kyau sai ce inna Allah jamilun Allah kyakkyawa ne kuma ya zo daga hazaran Allah to so amma arabu a siya su ba wani abu da ba shi da kyau inna Allah jamilun yawa amma sa'irul manakati amma shauran majurkusai shauran wajen durƙushe abin hawa ko ɗaure abin hawa ko ku shauran filin fakin allati anaka bi hashu ara'u wanda mawaƙa suka durƙushe abubuwan hawansa a wajen suka yi fakin ɗin motocin waƙoƙinsa a wajen kadiman tun na da wa hadisan da na yanzu da ko suwaye za su zo wa hasallaha mataya suka zabiri abin hawansu dabbobinsu wal marakiba da abubuwan hawansu motocinsu jiragensu kwangwadinsu waye alfikir na tunaninsu wal lisan da na harshen su kal hubbi kamar magana akan soyayya wal wasfi da sifantawa wa du'a'i da addu'a wa tawiyati da zaburarwa da fadakarwa wal irshad da shiryawa war rasa'i da yaban wanda ya mutu wal hafdi da tunarwa a bisa ayi aikin alkhairi zaburarwa dai ala makarimul akhlaqi a bisa girmaman ɗabi'o'i wal fakar sadiki da alfahari na gaskiya na gaskiya wal adabi da fannonin ilimin muka duka a sahiri mai dumautar da malamai yanzu su ji abu su dumauce kamar an sihirce su wa gairi ha da wani wannan kullu ha duk wannan fannoni ka du'u ka ila nafsiha za ta kirawo ka zuwa kan tafi da wawi ni shehi a cikin diwanan shehu din nan shifa'ul asqam din nan diwani taran nan na shehu ibrahim radiyallahu anhu in ka karanta za ka ji waɗannan abubuwa shifa'ul asqam wanda shine diwani tara din nan har da jabarul kasari diwani yau yauwa almuntazimati wanda aka shewge aka tsara ta aka jajjera ta ga su nan guda tara tun daga taisirul usuli kaza kaza shehu ya tsara abinsa shehu ya abinsa shehu ya sa abinsa suna ba wani wanda ya tsara wa shehu ba wani wanda ya sa wa diwanan shehu suna makaryaci ne kowa babu shehu ya kayansa shehu ya abubuwansa kafin wannan ya yi abin da ya fi wannan mawuya kuma shi ya sa sunansa to duk da baki da wa'an zamihi da waƙoƙinsa almuntasiratu wadda ta ɗaiɗaitu cikin duniya wa ƙasa'idihi da ƙasidodinsa al-asma'i kukurba wadda ita ma murjanin ce amma kuma ta fi girma irin waɗannan wanda yake cika diwanai da su diwani za a ga an cika shi da wata waka wadda huruful hijaiya duk ya shiga a cikin ta al-mutafarriqatu wadda tawatsi ta ma wa maqadihi da gutsatsarin waƙocinsa da gutsatsarin waƙocinsa yawa wa wahadati da bidaudin waƙoƙinsa a shi'iriyati na waƙoƙi almuta la'ali'ati mai kalli mai haske to wa'annan waƙoƙi duk gabaki ɗaya yawa wa qad yu'addu ana kirgawa madaha rasulillahi sallallahu yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sawadal a azama shine adadi mafi yawa a cikin wa'annan waƙoƙi yana da waƙoƙi da ba adadi amma yabon manzo Allah su suka fi yawa su ne a sawadal azam mafi yawa ma'ana duhu mafi girma kasan jama'a ta fi yawa a wajen ga wajen ya dan fi duhu shi da ake cewa a sawadal azam ana nufin mutane mai yawa wal bayadal shi ne mafi yawa dai shi ne ya kara da haske wal bayadal da haske mafi yawa wal istidrara da kore mafi yawa da kenan ko wal ihmirara da ja mafi yawa wal istirara da fatsi ruwan kwai mafi yawa ma'ana wai su suka fi yawa ne fi shi irin shekh a cikin wasan shehu ibrahim radiyallahu anhu halahu shehu ibrahim yana da fi hazal ma'ana a wannan ma'ana radiyallahu anhu yana cewa rafasu jami'an shir ghayra madihihi siwa da'awatil maula awan aqsu zikra rafatu na karkade jami'a shi'iri dukkan waƙoƙi to yanzu kuma na bari duk gaba ɗaya gaira majiyi sai ya ban manzon Allah sallallahu alaihi siwa da awatul maula sai dai addu'o'i zan yi addu'a a waƙa zai ɗau ga sunan addu'o'i ga sunan zai ɗau surorin Qur'ani gaba ɗaya ya wage su ya yi tawassuli da su kuma zai ɗau zai ɗau surorin ya yi tawassuli da surori ya faro daga bakara daga fatiha zuwa nasi ya yi tawassuli da surorin ya fara daga nasi zuwa bakara din ya fara daga nasi zuwa dukkansu suna da sunayensu dukkansu suna da sunayensu to zai ɗau aya kuma harafanta kamar hasbil mu'min wa hasbil waqi din nan harafan hasbunallahu wa ni'mal wakili ne to su kuma zai yi zai yi dafa din a cikin wake saboda an ce addu'a da waka tafi karbuwa to zai yi zai yi kasida haka haka dai waɗannan addu'o'i ba su da adadi yo ai ko da din ma shehu kafin ka bar wako ai ba wani wakoki yake na abu sai waɗannan din to in ka ga nayi waka addu'a ce radiyallahu anhu aw an da zikira ko ko wa'azi ko ko wani wa'azi akan wani abu ko ya faɗa ga iyayenmu majazubai su yi suluki ko ya faɗa ga ha'ula'i salikai cewa su ta zaba ko ya faɗa ga kaza ko kaza ko kaza ko a zabura ko kaza Allahu anhu to wa'annan za ka gani walau aidan yana gare shi komowa dai alal kan jidan in atubu shira mauhinan ala irsi fi halin tarahum wajai Allahu akbar alal kan jidan in hawaye na gashi akan kundukuci na akan kunci na haka za ga hawaye sir dumu'un kara tsarakin lijaini hawaye ne kace ruwan azurfa sar sar haka za ka ga ko gashi ma da ka kalli wajen za ka ga shacin alamar wajen zubar hawaye na kuncinsa hawayen saboda zama har wajen ya zama ma shaci ne ko ba hawayen ma alamar zuba hawayen tana na jam'i aktubu shi'ira ga hawayen ana zubarwa gashi ina rubuta waka mauhinan cikin dare ada dirsa akan takarda fi halin ina cikin wani hali tarahu in ka ganshi mu waje in mai sa ciwon zuciya kai da ka ganshi zaka tausayi zai kama ka radiyallahu anhu kai da ka ganshi sai ka je jama'a ban tarar da shehu a wannan hali ba da yafi Allahu akbar فما لذ عيشي في سوى ترجمته وقد شاب فوجي وقد عز مرجئي فما لذ عيشي rayuwata ba ta daɗi ba fi siwa marji fi siwa sarjimaji in ba a cikin bibiyar da jeranta waƙoƙinsa ba ni je in ta zubo su in ta bibiyar da su to shine daɗin rayuwata amma a ce ba a yi ba to rayuwa ba ta daɗi ba wa ƙasha ba faudi ga tsawon kai na yayi fari ran gefen kai gashi yayi fari haka ma haka kiyan ma wa hawa kad azza marji'i gashi kuma sabuntawa ta gagare ni in kuma yin wa'yansu diwa nan in kuma yin wa'yansu diwa wannan fasara haka ne domin a ce azamar jihi masdarin istinbadi na ya mun ya shehu shine masdarin da ake istinbadin ma na shari'a wani littafi da a cikin sa zaka gano abin da ka rubuta ko ka shine marji'i ko ko wani wanda a wajen sa zaka karbo abin da shine marji'i ya ce marji'i duk wannan soyayya a wajen waye karbo wajen ka zaka shi ne marjikin kansa amma wai ga dai fufa ana ta yi shi so yake ma wa'annan diwanan magani yake sun yi kaɗan a ce an zubo wa'ansu to shehu da ya zami da su radiyallahu an wa'annan sun ba sun isa haka sai na umar ya gaya manzo Allah an ka dula gado ne sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shaura bai fi kwana hudu ya tafi ga Allah ba ana kwancen nan ku kawo min abin ku kawo min abin rubutu zan rubuta muku abin da ba ku bata wa bayana sai na ya ce a Qur'anin nan da ka rubuta mana ya ishe mu ya Rasulullahi mun gode Allah wayan suke cewa sai na Umar ya ya yi kaza kaza a a lafiya kallau ya fi kowa sani waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tausayin annabi ne dan duk wani abin da annabi ya zuwa mana wato za mu kace da shi sai an rubuta dan wani abu a cikin Allah ka faɗa shi ne ba za a ɓace ba tausayi ne shehu jani abul abbas ya ce ilmul ma'arifati ya so ya rubuta a sarari abul abbas sirrul akbar da za a rubuta ko kuma ka san ka san lokacin kosu bai ba lokacin kosu bai ba kuma ai mun gode Allah ko to ga ga ga ga yan tsaron shari'a umariyu shari'a ce shi annabi shi ya kafa shi ai yawwa radiyallahu anhu وله أيضا ينا قليش كوموا دي وعمده ما إجت في كل حالة كسيدي مديه الهاشمي وأبياتي وعمده إنا يبن من زهر الله صلى الله عليه وسلم ما إجت زنت يبن ما إجت مد النار في كل حالة أتكن قوة حالي قوة نينا ينشغى إذا يبن من زهر الله قناي كسيدي كسيدو دينا وأبياتي دبيتوتنا مديه الهاشمي يبن بهاشم دنجي رضي الله عنه فلكل وقت حالة بعد حالة وحالات مدير وحالة مدير المصطفى خير حالاتي فلكل وقت ni a kowane lokaci halatun ba da halatin ina cikin wani hali bayan wani hali halin zaman gida wani hali ne halin tafiya wani hali ne halin rashin lafiya hali ne halin an warke hali ne halin ana zaune lafiya kalau hali ne halin minkirai sun taso hali ne halin an yi haihuwa hali ne halin an yi aure hali ne halatun ba da halatu halaye dai ga sunan a cikin haka nake da'ima wa halatu madihilu halin rubuta littafi halin rubuta wa'azi halin kaza amma wa halatu madihil halin ina cikin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kairu halati sune masu bitan halaye na duka wa aizan komowa ولا أنسني عن ذكر طهوته مرور زماني أو يؤوب النقارز ولا أنسني بزن جويا با عن ذكر طه daga ambatan manzon Allah ɗaha ɗahiru wa madihi da yabansa murura zamani shu yaban zamannuka duk zamannuka na a cikin yaban manzon Allah zan ba zan kosa ba zan juya ba au ya uban na ƙarizu ko wanda ya tafi ebo ba ruwa din nan ya dawo wai wani ne a laraba ya tafi ebo ga baruwa ko ko ko kirya zai za a hura wuta ya tafi ebo ga baruwa tun da ya tafi har gobe bai dawo ba to shi kenan laraba suka da an ce ba za ka ce in ka gana dai na tseren da mai ebo ga baruwa din nan ya dawo tseren da ya dawo to sai ran da mai ebo ga ba abada ba zai dawo ba ko wani وله أيضا يا فتاة كوموا سناء رسول الله داري يؤجس وذلك عادي دائما لست أنكث بقبض وبط لا أؤمل فكراتي لمدح سوى الماء بذا أتحنس وما لي زاد في المعاد سواؤه فليتي بقلبي روح قدسك ينفث ألا يا رسول الله فرت لحالتي قديم على سرد المدائه يمكث يزاهم حسانا وكابا لمدحكم فليت لحسان وكاب أطلط إمنا سناء رسول الله دهريا أهدسو ni dai yaban annabi Muhammad kirari ga annabi Muhammad matakar zamani na shi za ga ina ta aiwatarwa farawa shi za ga ina ta yi wa zalika ahadi wannan alkawari na ne kaji ko rike min shi alkawari na ne da'iman cutar lastu an kusu kuma zan warware alkawarin nan ba za ka taɓa gari kuma an yi har dai gadon asibiti dai ya yabi muhammadul mushiri yana ganin sa tajallin manzon Allah ne kuma Allah ya san kafin a zo a yi magana da mala'ikan mutuwa din da shi kabiru fayyaci da kaza me ya faru a wannan me haka kaza kaza kuma an ce har can kabarin da abin da za a ci gaba kenan yawwa tawarware ba bi kabdin a halin wuya damka halin fana'i wa babdin da halin baka'i da halin kuma shimfiɗa halin wuya da halin saki la'u amilu fikirati ba na aikatar da tunani na limati su walhadi cikin yaban wani manzon Allah bi za a ta hannasu da wannan nake ibada kun ji ibada ta yawwa kun ji ibada ta ai ya dace akai wanda ya ce wai ko ka karanta diwani ma Allah ba zai baka lata komai ba ya manta salati ne ma ko ta nan ma ai sai a bi ma dai kila haushi aka ba wa mali ya zadun ba ni da wani guziri fil ma'adi zuwa makoma lahira siwa'uhu in ba yaban annabi ba kowa ya ce falaiti bi kalbi ina ma a cikin zuciyan nan tawa ruhu kudusika ruhun kudusinka ya rasulallahi yanfusu ya min magana ya min ilhama ya ilhama ai da shi ruhul kudusi in ya zo wajen annaba shari'a ne yake gaya musu in ya zo wajen waliye kuma ilhama ne kaga hassan yana waka manzalla ya ce kulwa ruhul kudusi ma'aka to ni ma ina ma ruhul kudusin nan da kace ya dinga wa hassanu ilhama ni ma yanzu ita min ilhama in ta zubowa shehu wa'annan dubin da ta abu waka alheri tana da ruhul kudusi da yake taimakon mawakin ya ta zubo ta waka sharri kuma tana da shaidani da za ga yana taimakon mawaki na shaidanci kai da ka ce wannan shaidani wannan lalle akwai shaidanin da ke taimakon sa za ka ga to duk biyun nan in waka ta Allah ce akwai ruhul kudusi yana nan in katimiya tana nan ita take zubowa in in waka ta sharri ce ma to akwai kuma iblis katimiya da wajen alheri ko iblis da wajen sharri ta zuwa adamu ai kana da an wanda bai je an wanke zuciyarsa da zanzan ya sha faila ba an ya shigo tsakiyar ana fassara shifawul askana ai zai sha wuya saboda shehu zai ta kwana da shi to ala rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har shi da halati ka ji tausayin halina ka ji kaina wannan hali da nake ciki hajimu mai ma hidima ne ala sardil mada'ihi yankusu gashi ya da kuma a cikin zubo kasidoji kasidoji ake ta zubowa yuzahimu hassana har ya kai yana gogayya yana kafada da kafada da hassan bin sabit sahabin nan naka wa ka'aban da ka'abu bin malik mawakin nan mai bana su'adu limat hukun cikin yabanku ba zai kale su ba falaiti ina ma cewa ni utallisu in zama na ukun li hassanin wa ka'abin da hassani da ka'abu ina ma an zama na ukun su hassanin nan da ka'abin nan to ni kuma an zama ni ne na uku bai zama ba dama ta da jini amma kuma ta hakika ai ya zama ya ba kai ne na ukun su wallahi ba wani na uku sai kai radiyallahu anhu a'a in sai ya dinga kwana da mutum ya shiga uku yu'annisu ni irsi يؤنسني درسي وهبري ومزمري وأنسي جمتي والدموع أكفكف يؤنسني درسي تكدونا sun suke ɗebe min kewa da nake rubuta kasida a kai su suke ɗebe min kewa wahibri da tawadata wa mizbari da rubutun da littafin da nake rubuta na kasida na waka wa an sujumati ina tsara waƙoƙina wa dumuwa ukajibu ina ta share hawaye hawaye na ta zuwa haka ake yin waka haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa in kuna karanta Qur'an nan ku dinga karanta shi da bakin ciki ma'ana kuna tuno ku tuno lokacin da yake sauka ana cin duka kuka da komai to kai ma kana karanta shi bawul askan din nan ka tuno lokacin da ake rubuta shi in abu da kuka ake rubuta shi wa amma wasfuhu amma sifantawarsa bi rasulillahi sallallahu alaihi ga manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ba mu hoton manzon Allah sallallahu alaihi sallama wankacce gashi fa min amsilati yana daga misalin sifanta manzon Allah da yayi mana shifa'ul asqam duk gaba da sabobin manzon Allah ne sallallahu alaihi sallama amma ga fidau wato ga gagaraba dau dan sifofin manzon Allah sallallahu alaihi naskuru kasidatan za mu faɗi kasida wahidatan guda ɗaya min diwanihi na diwaninsa ikisiru sa'adati sinadarin arzuka fi madi sayyidu sa'adati cikin yaban shugaban shugabanni na tashufu za mu lura min kilaliha daga a cikin tsakatsakin tsakiyarta dikkatal wasfi zurfin sufa zurfin sufantawa ko tantawa wa kauza da shiga gimara sirati wato tilin tarihin manzon Allah annabawiyati wannan kasida tarihin annabi dinnas da aka rawaito na sufofinsa kamanninsa kaza kaza shama'il dai in ka rike ta kaman shama'il turmuzi ne gaba ɗaya aka tace mashi nabawiyati wa sidq al-adifati da gaskiyar saduwa tsakanin mai sufantawa da wanda ake sufantawa wa sihiran nabrati da taɗin murya ita kanta waka ko ba a rera ta ba kamar ita take rera kanta kamar ita take kaɗa kanta duk ga baki ɗaya ya kulu fiha radiyallahu yana faɗa Allah ya ƙara yadda a gare shi أبرق بدانا والمرابئ يلمع فهم امرأ إذ يلمع البرق يدمع لما بوان ويكهجت صبابة ورقراقة من ساعة الحي يهجأ تذكرت أيام الصبا وهي قد مضت ولم يوق إلا لوعة وتوجع سقى الله أرضا بالمدينة إنها محط رحال فيه خرق يرقع ديار حبيب الله وأمينه ديار بها تلفى المرافق أجمع ديار لمن هم الفؤاد بحبه وتذكاره للقلب مرأى ومرتع ديار لعان الخلق خلقا وخلقة ديار لمن في الخلق يعطي ويمنع وأكرمهم نفسا وصيرا ونسبة وعلما وآدابا وأذكى وأخشى فقد كان خير الخلق فخما مفخما وذاهبة والمشي فيه تقلع وأظهر لون أتأجى العين تزدري بعين مهات في الخميلة ترتع وأنجل عين أهدب الشفر واسع جبين رسول الله والخلق أوسع أضج وأقنى وجه طه مدور ولحيته كالسا وصدر موسع ومنكبه عاظم به وإظامه بخام ورق القد ناها المرفأ كذا أبد عبل عبل زراؤه ورحب راحة والأنوار تفقع وسائل أطراف وغير مشرب عظيم كراديس من الخلق أرفع وأشنب ثغر حين يصم ينجلي كحد قمام أو من البرج الماء وهومته عظمى لشاب توجل وخافض طرف ساكت فويخشع وأحزانه موصولة بتفكر وإن قال قال الفصل والحق عوقع وينظر لحظا وللأرض غالبا يفوق صحابا والملائكة تتبع وجيد رسول الله يشبه دمية إذا فرق الأشعار يبدو ويلمأ وكاللؤلؤ المكنون والمسك أرفه فمثل رسول الله لم يعز مجمع وأحلم خلق الله عدل خلقه من الناس أصحابا من الناس أشجع ويقدم للأهلين يكشف نعله ويرقأ ثوبا واو للحم يقطع أشد حياء واو ياتي لمن دعا ويغضب للمولى وللحق يرجع ولم يتورع عن حلال ولو حلال ولم تلفه في غالب الوقت يشبع ويركب أحيانا جوادا ومرة حمارا وحين راجلا يتقلع كذلك في الملبوس والطيب فائح يجالس أكواما والأصوات ترفع ويمزح أحيانا يولف مرة وما هو ملكا قط فالشان أرفع ويمزه أحيانا يولف مرة وما هاب ملكا قط فالشان أرفأ وما حقر المسكين يتلو جميعهم وبالله مولى الخلق ذو الخلق يجمع وأكرمه المولى أجل كرامة وخصصه من للخلائق ينفع عليه صلاة الله ما ضر شارق وقنت حمامات على الغصن تفجأ وما رد طيم الدار عن ساحة الذي يزخرف أمدحا ويشدو ويصدع وآل وأصحاب مدى قول شيق أغرق بدا نحو المرابع يلمأ أغرق بدا walƙiya ce ne ba da ta bayyana na hawal marabi'i katarnin wajejen gidaddaji yalma'u take yalkawa fa habni imra'an ka dauke ni mutum ne iz yalma'ul barku duk lokacin da walqiya ta walqa ta haska yadma'u sai yayi falla lamata bi wahanin sharhin ta zai zo gaba lamata ka haska bi wahanin da dare wai ka kai can ka kai walkiya hijta kamo so da sababatan soyayya warraƙawa a jam'in hawaye dinga zuba sa'atar hayyu ya haja'u lokacin da dangi take bacci yake bacci na zakartu na tuna ayyamar siba kwanakin ƙuruciya wahaya kalma zan ta tafi ina ma ban girma ba ƴaƴan tumakin ma ba su girma ba yauwa ina ma ban girma ba ƴaƴan tumakin ma ba su girma ba walan yau ba abin da ya ragu illa lau'atun sai kunan soyayya wata wajjugu da ciwon soyayya san Allahu ardan Allah ishayar da ƙasa bil madinati madinan manzon Allah innaha ita madinan manzon Allah mahattu rihalun wajen sauke kayana ne fihi a cikin madinan manzon Allah ne khariqiyya wato baraka ta yurqa'u ake face ta diyaru habibillahi gidan masoyin Allah ne azala wa hawa aminuhu gidan masoyin shehu kuma bawan Allah yawwa wahawa aminuhu gidan amintaccen Allah ne, diyarun gidan ta ce ita madina biha a cikinta ne tulfa ake samun almarafiku tausasa duk abin da kake so na daɗi a jima'u gaba ɗaya duk bukata ka za ka same ta a garin manzon Allah. Diyarun gidan ta ne liman homon fu'adu ga wanda zuciyan nan ta ɗumauta da sonsa, bihubi da sonsa. Wata karuhu tuna shi lil kalbi a zuciya mar'an wajen gani ne, wamar ta'u wajen kiwo ne, in kana tuna manzo Allah sallah kana ta magana sa sai ita kuma zuciyarka ta dinga hotanta shi tun tana hotanta ma har kuma kai kana ganin sa sallallahu alaihi har an wajen gani Din shehu yana gaya mana a wajen maulidi yana daga amfanin maulidi muna faɗar manzon Allah a gare mu muna faɗar kyawawan ɗabi'unsa da kaza har ya zaman to kunnen mu yana ji zuciyar mu ko tana hotata har ya zama zuciya ma ta ɗauka sai mu zama muna ganin sa mar'a wajen gani diyarun gidajen ne li alal khalqi ga mafi ɗaukakan halitta hulkan wajen ɗabi'u wasil ƙasan da halitta. Diyarun gidaddaji ne liman fil khalqi ga wanda a cikin halitta yudi shi yake barwa wayan nau yake hana wa akramihin nafsan shine mafi girman su zuci wa sihiran da sirikai wani sifatan da iyaye wa ilman da ilimi wa adaban da ladabai wa atika shine mafi tsoron Allah wa aksha'u shine mafi kantsan da kai faqad kana khairul khalqi fiyayyen halitta ya kasance fa kuma mai girma ba wai ƙato ba a mai girman daraja mu ba kwaman abin girmama ko makiyar da kai ya girmama shi wa zahibatu ma'abocin kwarjini wal mashi fihi ta kallu'u tafiyarsa ciccirawa ce ta ɗagawa ne ko an gazawa ma'ana tafiyar mai kuzari irin fareji din nan da sojoji suke to irin wannan tafiyar da shugabannin za a ga ana ta cire kafa gaba gaba tare shi din nan wata tafiya ce ita ma ibn mubarak yake cewa shehina abdul aziz dabbagi ya yi mun tafiyar nan ma taba ganin tafiya ne kyau ba irin wannan gaza kaza kaza maramin tilbil ta ce ta ga shehu yana wannan tafiya ta kallo ba taba ganin abin mai kyau irin wannan mun ga ali sha'ir yana irin wannan eh ta kallo yawa yawa wa har yawa wa azhara launi yana da hasken launi hasken launi aja ajal aini mai gada gadan gidan tuna ne farin fari ne bakin kuma baki ne tazdari in kaga idan sai ka wulakanta bi aynai mahatin da idan dunan bauna til kamilati a wato lambu tartau tana wato sururi tana kiwo wa anjala aini mai buɗaɗɗen idan ne kuma idan ba dan cikul ne haka ba idan a buɗe yake kuma fahadaba shafuli gashin idan kuma ya kewaye idan nasa wani ado ne in mun sa kwalli sai kamar mun fi kyau saboda gefe gidan ya yi baki kuma sai ga idan ya ƙara wani kyau a ciki to shi mai gashin ido wanda ya kewaye idansa shi ko bai sa kwallon ya kamar a kowace ya sa kwallin yake to kuma Allah yana sa kwallin ma sallallahu alaihi wasallam wasi'un jabinu rasu goshin manzon Allah mai yalwa ne wal khalqu bi halittun manzon Allah na jikinsa hausa'u mafi yalwa ne duk halittunsa mai faragen kashi ne mai faragen halitta ne azajju mai shigaggiyar gira ne tare da zanuwarta kuma ta so ta haɗu wa'akana mai tashin karan hanci ne goron hanci bayan karan hancin yana da tashi kuma ya ɗan yi doro a tsakiya wacce huɗa a fuskan manzon Allah mujawwarin kewayayya ce kewayayya ce walihiyatu gashin manzo Allah kassan cikakke ne gyararre yanda sai ka gani ga ga wa hadrun kirjinsa muwassaqun mai yalwa ne yanda sai muke ganin nan nasa sallallahu alaihi wasallam yawa saboda yayi ta dalliga masoyinsa ko sallallahu alaihi wasallam ya zama idan masoyinsa jin masoyinsa ganin masoyinsa zuciyar masoyinsa dukkan masoyinsa sam'ahu wa basarahu wa yadahu wa kaza sallallahu alaihi wasallama to to kuma aka koma a dunkule to ai kera waman kibu kafadin manzon Allah a zumbi kaga girman kafadin sa yana da tudin kafadu ai dama duk halittar sa tana da faragen abu wa izamu kasun jiki kasan jikin sa bi qamu mai faragen kashi ne wa rabbul qaddi madaidaicin tsaho ne ko kwana da ake cewa shi ba dogo can ba shi ba gajere can ba madaidaici da manzon Allah murafau amma ya fi ga tudu sallallahu alaihi wasallama duk kawon mutum suka suka jera sai ya tsara shi sallallahu alaihi wasallama kaza abudun haka dantsan annabi abulun yana da kwangi cike yake da nama kuma da kaho din abulun zira'u sun tsaye hannunsa ma tana cike da nama sallallahu alaihi wasallam yana murjajjen jiki ne da shi sallallahu alaihi wasallam murahab rahatun mai yalwar tafi walanwaru tasau haske tana sheke a jikinsa ko bai sa mai ba ko bai sa abu za ga haske yana sheki a jikinsa to kuma manzo Allah yana wankan ma yana shafe jikinsa da mai sallallahu alaihi wasallama faida ba to a dinga haka kan dan faila ya dinga to yanzu wannan sifa shugaban mu ne duk gaba daya duniya da lahira sifar da Allah ya yadda ita yake kallo to mu ma muna so a so hemi koyi da ita duk gaba ki da ba wani kai bahaushe ne ko kai kabila kaza ne ko kai kabila kaza ne dai kuma to amma dai dole a dinga wanka ko a dinga shiga abu abu wasailu a tsirafi mai wato yalwata fi ne sallallahu alaihi wasallama murahabu rahatin mai yalwata fi ko can wala nuwarta wasailu a tsirafi yana da kafan yatsu kuma su ma cike da nama sabida wani in ka gabasa ta yi kauri kuma za ga tana da tsako ba wani kuma ta yi tsaho kuma ya gabata da kauri to shi manzo Allah da tsahon da kuma kaurin sallah wa gairu mushazzabin wai shi tsahon nan duk da ake faɗa ba abu kerere kuma da ya wuce hankali ba azimu karadisi yana da girman kan gaɓoɓi min al khalqi arfa'u diya fa halittan Allah daukaka sallallahu alaihi hissan wa ma'ana a zahirin halitta da kuma muqami wa ashnabu sagrin yana da hasken wushiriya sallah alaihi saboda hasken wushiriyarsa da hasken hakorinsa in ya bude baki sai ga kamar ruwa ne ma akan wato hakoran sai ga kamar diamond ne hakoran suna shine hila ya fimu in ya murmushi yanjari sai ka ga haske ya kwaye ya bude ka habbi ga mamin ka ce kwaya kankara ai mun ga habbu da mamin kwanan nan ko yawa au min albarka alma'u ko kuwa ka ce ya fi walkiya ma wato haske walƙawa wahamatu kokon kan annabi usma babba ne li sha'arin tarajulin gashin sa a sake yake sallallahu alaihi wasallama wata ruwaya gashin ya zubo bayan kunnan sa wata ruwaya gashin ya zuba har gadan baya sallallahu alaihi wasallama ummu hani ta ce ya shigo mana ranar fatu makata akwai kitso hudu a kansa sallallahu alaihi wasallam tarajulin yawa li sha'arin to a dinga gyara gashi wato shekaru ne suka babbata gashi a wannan zamani suke tara shi kuma su dinga shaidanci har zama ko na Allah ne ya tara kuma ana so ai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to kuma abun kuma sai a dinga mar wani gani gani to a dinga gyara gashi dai abu wato su a mazhabar sharifai jikokin manzo Allah irin wannan su Ja'far Sadiq da aka karbo mazhabobin su su ba su yarda ma ai kwalkwal ba su sun ce kwalkwal misla ne duk gaba da to kuma mu ma labari ya zo shehu sani awal yana hana kwalkwal din radiyallahu bari wallah amma sai na ali yana yi eh walwalin ya kai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karkashin kowane gashi akwai janaba to ni in aske ma gashin nan da huta kuma yana barin gashin duk gaba amma manzo Allah bai aske ba shi sallallahu alaihi wasallam to kaga gashi wasu an awwal shi yana hana ma aske amma kuma gashi radiyallahu anhu shi kuma yana abu to duk dai wanda mutum ya amma ya gyara ya yi kaza kaza to mazalla ya ce a gyara shi a yi kaza kaza to saboda shaidanu suka ja to amma mutane su gane wannan koyi da manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama ba wai koyi da wayancan shaidanu shaidanu daban na manzon Allah daban na kaza to amma kuma gashi wuya ne da shi mutum ya ce zai kara dan wuya ne da shi in ba na ibadar ba sai dan ya zama abu dardai kullum sai ya wanke kansa da safe ya shafe da mai sai ya wanke da yamma ma ya shafe da mai sahabi suka ce wai kai dan hidimar gashi Allah ya aiko ka ne kuka ce kun ga muna tare da ku masoyin mu yace duk wanda ya rike gashi nan ya girmama shi muka ce ya ne girmama shi ce a wanke a shafe da mai a tace to ni da aka faɗa wannan muna nan to lafiya kalauce ko mutum ya zauna iyayen da Allah ya masa in to yau gaji ko uzuma lisharin tara gashi sakake ne kuma yana tajewa yana abu wa kafin tsarafi mai sun fiyar da ganin sa ne sakitin mai shiru hawa ya sha'u yana kankan da kai wa hazanu bakan cikin sa mausulatun abasa da ta bi tafakkur ko shi a cikin tunanin Allah yake sai ga kamar a cikin damuwa yake amma ba damuwa bace tafakkuri ne kabdi ne ake ciki kafin basa din kuma ya zo a yi dariyan ma sahabai su ce Allah ya sa haƙorin ka ce dariya ya rasulallahi da kalida ana cikin hadara wa in kala in ya faɗi magana kala alfasala a rarrabe yake maganar ta wal haqa abu gaskiya ce take sauka zaka ji wa yanzuru lahazan yana kallo harara ma'ana kallon halala din nan ko wa wal ardi galiban ya fi sunkuyar da kansa kasa ya suku sihaban kallo harara ba na kada idan ya saman ido gare yau wa ga wa ainu wa ainu ko to ai gashi mun gani haka ne haka ne yake kallo yawa wawan lil'ardi galiban ya suku sihaban yana tura sahabbai in za a je wani waje wal mala'iku tatba'u shi kuma mala'iku suke take ma baya wajidu rasulullah wuyan manzo Allah ya shibihu dumyatan yana kama da mutum mutumi irin ya tsana ta roba din nan wanda ake zuwa da ita daga hajji din nan ka san yau yan sol kuma da haske da abu idza farraqa al-ashara manzo Allah ya tuttuke gashin kansa ya budu sai ya dinga bayyana wayal ma'u yana sheki wakan lu'ulu'il makaka ce wato lu'ulu'i ne a cikin kwansansa diamond kaman diamond wal miski arfuhu haka kanshinsa kaman turaren almiski fa misla rasulullah irin manzon Allah lam ya haza majma'u wata matakara bai taba tara irin manzon Allah ba wa ahlamu khalqillahi mafi hakurin halittan Allah a adalu khalqi mafi adalcin halittan Allah minan nasu aska ya fi kyauta ga mutane ya fi duk mutane kyauta bal minan nasu ashja'u ya fi duk mutane madaukantaka wa yafdimu lil ahlina yana wa iyalinsa matansa hidima yaksifu na alahu yana dinke takalminsa wa yarqa'u sauban yana mahu kaci na tufafinsa wa hawa lillahami yafna'u yana yanka nama da hannunsa yakan yanka dabba sai fede ya daddatsa ashaddu haya mai tsananin kunya ne wa hawa ya fi liman da duk wanda ya gayyace shi yana zuwa wa yaqtabu lil yana fushin aka taba Allah walil haqqi yarji'u lamarinsa duk ga Allah yake komar da su walam yatawarra baya tsantse ni an halali in dai abu halal ne zai aikata shi zai ci kayansa ko zai abu walau hala ko da abin yayi daɗi ko alewa ce abin yayi daɗi wallan tulfi fi galibin lokaci ya shiba'u amma ba za ka same shi a fa galibin lokaci ya ƙoshi ba kakka ji na ce yana ɗaya kaza ta hayam hayam ne irin mu wayar amma dai so mai da abu in dai halal ne manzo Allah zai ci kayan sa kan mutum ya ce zai dinga tsantsiya ni kaza faila kawai wayar kabu a hayanan jawadan yana hawa in garman doki wani lokaci wa marratan wani lokaci hibaran ya hau jaki abin sa wa ina wani lokaci rajilan a kafa ya takalla za ga yana ciccirawa sallallahu alaihi kazalika bil mabus haka cikin abun sawa za ga wani zuma an yi asin da asin wani zubin kuma a daura bargo sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya samu waɗibu fa'ihun turaren wuta yana tashi amma duk cikin shigar da ya zaka ji turaren wuta kanshin tare ijalisa a kawama yana zama da sahabbansa wala su wasu turfa'u ana hira ana ɗaga murya ba wai irin wanda zai ce na zauna ya yi kub kaza sai da har ma sai da Allah ya sa doka to kuma ɗaga muryan fa ba kuma yanda zai fi ƙarfin ya shige gona da iri ba sai a kibar da aikin yanzu wayan zahu yana wasan kakaci yana wasan kakaci a hayanan wani lokaci yi wallafi mazarsa yana haɗa kan sahabbansa wa ma haba malkan bai taɓa jin tsoron wani sarki ba amma in sarkin bai ba Allah ba kan mutum ya ga haka zai faɗa wa sarakuna bai taɓa jin tsoron wani sarki ba bai ba Allah kaddu da kai sha'anu arfa'u lamarin matsaukaki ne amma yana girma sarakuna da yadda yake girma mana jashi saboda ya ba Allah hatta kai sarar rubutun ma hadisi ya manzo Allah sallallahu Allah ya aiko shi a lokacin sarki adali kai sarar na wannan lokaci wana haƙarar miskina zai wulaƙanta talakawa din nan wanda ake ganin su yan wulaƙanta to ba su ba haiba ba kuɗi ba wani daraja kaza to bai wulaƙanta irin su ya du'u jami'an su yake kirawowa ma da kusanto da su ai shine kuɗin su shine darajar su shine abu wa billahi maulal khalqi zal khalqa yajma'u ya hada wannan halitta zuwa ubangijinta ya tura wannan halitta zuwa ga Allah dama shine muradi wa akramahu maula ubangiji ya girmama shi a jalla karamatu mafi girman wato girmamawa wa kasasahu man Allah ya ki tanade shi ne mai amfani bil kala'i ga halitta amfani ga halitta alayhi salatu lahi iran Allah tabbata ga manzon Allah ma zarra shariqu muddin rana ta bullo dala ashamsu muddin rana ta bullo wa gannat hamamatu muddin kurciya ko ta tabara ta yi waka alal gusna akan reshe bugu da ake cewa ko bugun gado yawwa tasja'u tana sajadi wannan bugu din waka irin na tsuntsaye wa ma rudda zai mutahar mutum an juyar da zaluncin zamani an sa'atin lazi ga gidan wannan ko farfajiyar wannan da iza krifu yake re tsara amdahan yaban manzo Allah wayashdu yake rerawa wayasda'u yake rera su gaban jama'a duk kuma wajen jama'a ana rera asda ma fitakar rera a gaban kowa Allah ya ce wa alin ya tabbata ga 'ya'yan gidansa manya wa ashabin da abokanansa mada kauli shahikin muddin mai bege ce a barku wai walkiya ce ne bada ta faru na hawal marabi daga gidan dajin madina yalma'u take walƙawa allahumma salli ala sayyidina wa sallim mawdu hakim wa sallallahu alaihi wa sallam alhaji ila sadiqa min kadim ala alihi wa sahbihi wa sallam rabbika bi ta'amati wa salam alhamdulillah